الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اقتربت صلاة العشاء كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaban bayani a cikin littafin muktasar na sahih imam muslim tarihin al-hafiz zakiyin abdul-azim ibn abdul-qawi al-muzri ya muna 23 ga watan juma'a da hula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata mun kare bayani a cikin kitabun nika mun fara bayani a cikin kitabu a talan kamar da muka yi bayani bayan aure wani lokaci saki yakan biyo baya inda yake shi aure ba gina shi ba saboda ya kasance bayan sha'ani saki amma da kwai hikima cikin shara'anta saki ya kasance rayuwar aure ko da ta gurɓace sai dai a yi ta dawama haka nan wani yana cutar da wani to kaga zamantakewa ba za ta yi abin nan ba saboda haka sai aka shara'anta idan ya kasance an yi ta ƙoƙarin a sulhunta ma'aurata ya kasance sulhu ya kiya to ƙarshe sai a saki hannun juna kowa ya je ya nemi abokin zaman shi a darasin da ya gabata mun karanta nisan abdullahi da abbas karkashin babu a talafin salat fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam hukuncin saki uku a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake wannan hadisi na Abdullah da Abbas ya nuna a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da lokacin khilafa ta Abu Bakar Siddiq da shekaru biyu na farko na halifanci Umar bin Khattab idan mutum ya ce ya saki matar shi sau uku ba ma'ana ya sake ta ba wani lokaci ya maida ta kuma sake sake da a lokaci guda ya sake ta sake uku a majalisa guda ko ko a lafazi guda a talakus talafi wahida ana lissafa shi saki ɗaya ne fakala umar bin al-khattab umar bin al-khattab khalifa na biyu daga cikin khulafa ar-rashidi yace innan nasa kad ista'jalu fi amrin kad kana lahum fihi anajib ina ganin hakika mutane suna gaugautawa a cikin al'amarin da ya kasance ba gaugawa a cikin shi al'amari ne wanda yake wato mataki-mataki akwai jinkiri a cikin shi barau ambaina wa alayhi ya ce mu yasa nan gaba duk mutumin da ya ce ya sake matar shi sau uku yasa ba za a zartar mashi da wannan hukuncin ba ba ambaina wa alayhi ta wannan dalili sai ya kasance sai ya zartar da cewa duk wanda ya yi kurci ya ya saki matar shi sau uku ya zama saki sai ta je ta auri wani mutum wanda ba shi ba
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقت الرجل يخالف امرأته وتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى- إلى الأول wannan babu zai bayani game da hukuncin mutumin da ya saki matar shi ta zawwaje gaira ta je ta auri wani mutum wanda ba shi ba kamar da aya alqur'ani take cewa fa in talaqaha wala tadhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira dan ya bayani an talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan bayan ya sake ta saki da ya sake ta saki biyu ya sake sakin ta saki na uku to ba ya halitta ya sake komawa ya aure ta bayan saki na uku sai ta aure wani miji wanda ba shi ba da wannan shi ne mutumin da ya saki mata ta je ta auri wani wanda ba shi ba sai dai wannan nan wanda ba shi ba sai ya kasance ba namiji ne ba wala ya da kudu biha da yi dukuli da ita ba ba dai sala'an tarjiya da hawa ba ya halitta da koma ma mijinta na farko tunda ba samu cikakken aure ba da aka ce hatta ta yi kiha zaune na gairau ana nufin nikahi da yi sai ta auri mutumin da ya kasance namiji ne kuma ya yi dukuli da ita ana aisha radiyallahu anha anna rifa'ata القرزية طلق امرأته فبت طلاقها وتما تعد أن كلا رفاعة القرزية أن رفاعة القرزية نمجد رفاعة القرزية رفاعة القرزي من بني قريظة أقول طلق امرأته يا سكما تش فبت طلاقها سيمة سلاكي بت أنا يكي سكنتا ya sake ta ya sake sakin ta sai ya sake ta saki na uku wata zawaje ta ba'ada hu abdurrahman ibn zubair bayan shi sai ta auri abdurrahman ibn zubair wata atan nabi sallallahu alaihi wasallam qalat bayan ta auri abdurrahman ibn zubair sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna hakanat ta mata riba'a ya manza na da na kasance a matar rifa al-qurani ba tallaka ha ana sai bayan na binnan abinda sai koma kai ana kenan kamata ya ce ba tallaka ni ko ina haka na ko ko take ba da labari ba tallaka ha sai ya sake ta akhira salati tadbiqatin saki na uku na ƙarshe fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair nace bayan rifa'a ya sake ni saki uku sai naje na aure Abdurrahman ibn Zubair wa innahu wallahi ma ma'ahu illa mithlu al-ghurbati nace innahu wallahi na rantsi da Allah ma ma'ahu illa mithlu al-ghurbati nace al'aura shi bata kasance ba ta ce kamar abin nan zare na ƙarshen saka misali lokacin nan kayan sake ne suke sanya to wanda aka yi sake ƙarshe za a ga wani zare yana yawo wanda ba yi da sakewa tare da shi ba saboda an zo ƙarshen saka wa aka zat bi hudu wati jilbatina tana sanye da jilba riga sai ta kama wannan jelar ta zare na tufafin da take sanye da shi ya ce kamar shi kada fata ba sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi sai ya yi murmushi yana mai dariya fa qala la'allaki turidina an tarji'i ila du'a manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan bayani na ki da kike kamar niyyarki ina son ki koma ma mun tsohon mijinki rifa'a la manzo ya ce bai yiwa ki koma hatta ya duka husaina take wata zuki husaina ta hu sai ya yi hukumi da shi ma'anin sai an samu saduwa cikakkar saduwa kamar yadda ake samu tsakanin namiji na mace tunda mijin ki ba namiji ba ne ba ko dai ki ta zama da shi tunda kin aure shi ko da ki da kawai cutarwa ya samu lahiya koko idan ya saki ki to wannan sakin bai halitta ki koma gidan wani sai kin sake auren wani miji wanda ba shi ba yawwa shi ne mazala sai ce ce la hatta ya duka usaila taki wa tazuki usaila ta wa mijin da zaki aure wanda ya halitta bayan kin aure shi ki koma ma mijinki na farko sai mijin da ya kasance zai yi dukuri da ke cikakken dukuri wa abubakar da siddiq jalisun abubakar yana zaune a wannan majalisa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalid bin sa'id bin al-as jalisun khalid bin sa'id bin al-as jalis ima na zaune bi babil hujrati a bakin kofar wannan daki dan yuzallahu da ai mashi izini ba shi yana bakin kofa abubakar kuma na tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ƙala fatabika khalid yunadi ababakar shi yana can wajen kowa abubakar yana can ciki da alamun lalar sassalama khalid yunadin da ya ji wannan mata ta yi wannan abin nan sai dinga kiran abubakar da siddiq ala taz juru hadihi amma ta jiharu bihi inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta jiharu ne ba ta jihazu ba wanda ya sanya ma dubu sai ya ɗebe shi ba za ka tsawaci wannan mata ba da wannan magana da take bayyana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yin gamsi a wajen manzo Allah sallallahu ba ka ba ka tsawatar ta wannan hadisi ya muke karantar da mu duk mata da ta saki aka sake da saki biyu aka kara mata na uku saki na sunna kamar da alkuhari yana ba a halitta ta auri wani miji ko ta koma ma mijinta na farko sai ta auri wani miji ba auren ba kowane irin aure ba sai aure cikakken da aka samu tukuri a cikin shi idan ka kasance mijin da ta aura ba miji ba ne wanda zai iya za a samu tukuri cikakke tare da shi to in daidai sai ta sake auren wani miji wannan sharadi ne sai an samu wannan babu في الحرام وقوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وتقي مرضاة أزواج التحريم آية تبركو والاختلاف فيه سامنا كسام نساباني أتكيش وأن الحرام نعم بمعنى التحريم حرم تاوى alharam ana nufin abin da ya kasance haramu ne inda ya kawo faɗar allah maɗaukin sarki limatu harinu to kamata yana ce babu min taharimi haramtawa harrama tahariman ya haramta alharam abin da ya kasance haramu ne an ibn abbas qala idza harrama ar-rajulu alayhi imra'atahu yamin kafiruha idan mutum ya haramta makan shi matar shi ta ce an ce alayya haramun to ba a cewa saki ne da za a ce saki ba ne ba yaminin kafiru ha wannan rantsuwa ce sai ya yi kafara wannan rantsuwa kamar yadda ake yin kafara rantsuwa sai ya kafara ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة wannan ya kasance abu koyi tare da gare ku manzo Allah sallallahu alaihi shine abu koyi kuna da abu koyi mai kyawo game da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda irin wannan ya taɓa faruwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ka koyi kenan za ku da shi ana aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yankusu inda zainaba binti jahashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na aisha tace ya kasance yakan dade yankusu in ya shiga a wajen zainab binti jahash sai ya dade yadda yanda yake dadewa a wajen matar shi takan zauna ya dade fa yashrabu indaha asalan ashe dalilin da yasa ake dadewa zuma take bashi yana sha saboda mutara sa sama yana san da sha zuma qalat fatawata'at أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقم تجي سيسك على باكي سيسك على باكي إتنا حفصة بنت عمر بن الخطاب cewa kowace ɗaya daga cikinmu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga a wajenta to ta ce mashi inni ajidu minka riha al-maghafi ina ajin iskar maghafi tare da kai asalin maghafi wani karo ne wata itaciya ke fitar da shi to shi wannan karan yana da zaki manzala suna zama yana son shan abu mai zaki sai dai kuma ba ya san a ji wani iska mara daɗi tare da shi to shi duk da yana da zaki yana da wannan iska kuma mara daɗi shi in ka shaci ga baki zaki gare shi shi ƙara amma kuma yana fitar da wani iska mara daɗi sun san cewa yana daga cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya son a ji tare da shi wani iska mara daɗi sai suka yi wannan yarjejeniya duk wacce ya shiga a wajenta ta ce mashi halar ka sha wannan ƙaro ne a kan da magafira ka ci wannan ƙarin wadda hala ala ida kuma manzo Allah ya shiga a wajen ɗaya daga cikinsu ba ƙarar zarika da wani ce manzo Allah sallallahu alaihi ina jin wani wari kamar irin wanda ya ci ƙaran nan ba ƙalabar sharif da asala ya ci a ban ci shi ba ban ci magajiyar ba na dai sha zuma inda zainaba binti jahashin a wajen zainab أذان العشاء الله أكبر الله أكبر da daɗi ana jin wani iska mara daɗi tare da الله shi maza da ci a ba za su sake shan shi ba kana tsala سيرنا آية تستخدم متحرم وما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi yasa kake haramta abinda Allah ya haramta maka domin ka jiyar kuwa matan ka su ji ka jiyar da su daɗi kana neman yardar su me yasa za ka haramta wa ya kawo ta'ala in ta tuba ila Allah fa kar sagat قلوبهما فإن ظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت فلما نبأت به أظهره الله عليه فأعرض عن فأظهر فأعرض عن بعض الكفر aje zuwa ƙarshen wannan ayoyi guda uku tun daga aya ta farko ya ayya mai lili ta harin ma Allah da wa daga tattali wa ba ta azwaji aje zuwa ƙarshen ayan nan ta uku da kawai bal sharibtu asalin saboda fadashi ce a zuma ce na sha amma kuma ba zan sake komawa na sha ta ba wannan a cikin wannan hadisi an nuna wadda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ke shiga ta dade a wajenta daga cikin iyalin Zainab ce binta Jahash to sabanin hadisin da zai zo ne wa kuma dai da Aisha ne wa na Aisha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa wal asla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son abu wanda yake mai zaki al-halwa halawa ko da gare shi na samu halawa ni daga hulwa na daga abin nan zaki wala asala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son zuma fa kana idza salla al-asra dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci al-asr dara ala nisari ya kan yi zagaye na matan shi bai da numina wanda duk wacce ya shiga wajenta ɗakin ta sai ya kusance ta ya zauna fadakar ala hausa ya shiga a wajen hausa binti umar ba ta wasa inda sai ya daɗe a wajenta asirar min maka na ya hata bisu yadda yadda yake zama a wajen sauran matayu فسألت عن ذلك عائشة بنت سير التنبيه يسعى من ذات عادته فقيل لي أوديت لها أهدت لها امرأة من قومها أكا na asali sai aka ci ma'aisha bakin labari ai daga cikin danginta wata mata ta mata kyautar wata banta ana wata yar murya na asalin ta ta zuma ta karama da su ta zumuwa wannan zuma ita ce ta aji idan manzo Allah ya ji sai ta nemo ta bashi fasa katar rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu sharbatan sai tana ba manzo Allah daga wannan zuma yana sha فقلت أما والله لنفتالن له هذا الشعاع يدعي وجنت آآ كنارا سيد الله لنفتالن له زعب مشكيلا زعب مشدبارا ma'ana shi ya sha wannan zumbon ya kasance idan ya shiga wajenta ba zai daɗe ba ba zakartu zalika da sauda ta gaya man sauda binti zama a wannan labarin na dubara da za a manza ala sassa wa mutu idan da kala alaihi ta ce masauda kadiba ba aisha ya samu ta ba ta da karama bai ba ta da karama yawwa da ta kawo sauda a babban mace ce ta shekaru da abin amma aisha ta abin da ta karanta abin ganinta ta karkato da ita take juya na ta ce sai na ce ma sauda za da kala alaiki idan manzo Allah ya shigo wajen ki fa innahu sayyidu minki kamar da ya saba zai je kusa da ki fa kuni da ku ki ce mashi ya rasulullahi ya manzo Allah akalta magafira shin ko ka ci karo ne fa innahu sayqulu laki zai ce miki la kamar da suka san dabi'a shi ba a san a wani abu mai abin nan iska mara dani tare da shi saboda haka zai musa muke ce bai ci shi ba saboda bai ci shi saboda wannan iska da ke tare da shi fa kuri la umma hadha yarji sai ki ce mata to in ka baka ci ba wannan karan ba wanga iskan wanda ke tasowa da aka kai iskar ne ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yi wujar da minhu arbiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan samu damuwa al'amari kan sananta a kan shi a ji wani iska mara dani tare da shi ba ya san wani saboda manzo Allah sallallahu mai sauta ne ko mai gamshi ne fa inna musa ya kulu laki zai ce miki sakatini hamsa zai ce a ba karo na ci ba hamsa ce ta sha da ni sharbata asali ta ba ni zuma na sha fa kuli da idan ya ce miki haka nan ta tsara mata sai ki ce jarasat na haɗu al'amfuta ta ce wannan zumar da ka sha faran zumar to ya yi kiyan al'amfuta al'amfuta shi ne iccen da ke fitar da wannan ƙarin ta ce wannan iccen ya yi kiyu to da haka in shi yasa zumuwa take da abin nan bambanci ko yawwa wata da daɗi wata ta yi wata daɗi yana ya danganta daga wani ice ne take ci jarasar imana rahat ta yi kiyar na halu ita wannan karan kwaran zuman ta yi kiyar al'arfot wannan iccen wanda ke bidar da wannan karo na abin nan falafiyar sai ki ce mashi haka ne tun da ƙara ɓata abin nan wasu akuru zalika da ni ma idan ya shigo waje na idan hakan baki ne za a ni ma zan gaya musu kuma da ke gaya musu wannan ya rufe sai ya fara shiga wajen wannan sauda sannan yake shiga wajen aisha wa kuli ya anti ya safiya ya ce ke ma safiya in ya shiga wajen ki ki gaya mashi ki gaya mashi kamar yadda muka gaya mashi in muka haɗa kai wannan zai magana ba za ta yi ƙarfi amma in guda ya gai saura ba su gai ba ina maza Allah zai gane kishi ne kawai amma mu haɗa kanmu faran ma da ala ala sauda lokacin da ya fara shiga wajen sauda ƙarar ta ce ta kuru sauda sauda ta ce wanda zila ilaha illa huwa na rantse da Allah da ba a mota da gaskiya sai shi da kada kittu an وبدئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب farakan minki tunanin sai da allah la allazi la ilaha illa huwa ba abota da gaskiya sai allah laqad tace tabbas kintu nayi kusa an ubadi a in fara mashi billazi mulki da abin nan da ke gaye kasance ni da na fara faɗin shi kulti ne wanda ke gaya mana a wata riwaya wa inna hula albabi ta ce tabbas a kan kowa farakan ninki da kwai tsoro ninki ai haukar millauki da kwai tsoro na zarginki da kwai tsoro na zarginki falon madana rasulullah sallallahu alaihi lokacin da manzan allah ya shiga a wajen da ya kusance ta kara ya rasu lallai a kanta magafi kamar da suka tsara da ci ya manza allah a kaci karan nan na magafi kara la da ce a a kara kuma ha da yarbe shi wanga iskan kawa kara sakata ni hausa manza allah ce hausa ta shayar da ni shirbata asalin abin na zuma kara jarasat na halittu al'aure kamar yadda ta tsara mata ta ce a'a ba mamaki faran zuman nan ya yi kiyan al'aure wannan ice wanda ke fitar da tun da baka ci shi ba shi to tun da faran zuman shi ya yi kiyo ga wannan ice shi ya sa zan wata da wannan abin gadin nashi falamma da khala alayya kuntu da rusul zalika dakhala alayya ne wanda bai samu alayya ba bai yi mashi tashkili ga yaro ba sai ya lokacin da ya shiga a waje na ji Aisha kullu lahu misla zalika ni ma na faɗa mashi kamar yadda saura ta gaya mashi thumma dakhala ala safiya sannan ya shiga wajen safiya ta binti huyay wa qalat misla zalika ita ma wa qalat bi misla zalika ita ma ta faɗa mashi kamar yadda saura da Aisha sun gaya mashi falamma dakhala ala hafsa lokacin da ya sake dawowa a wajen hafsa wata rana kalta ya rasulallah ta ce ya manza allah ala aski ka minu in ka maka zuman nan ko inda na san kana sa abu mai zaki kala za a yi ta biyu za a ce ban da bukata kala ta kuru sauda sauda sai ta ce subhanallah ce tsarki ya tabbata ga Allah wallahi da kada haramna ta ce na rantse da Allah mun haramta a manzo Allah shan zuma ta ce mun haramta mashi san zuma burin suwa ya cika kalat kuntu laha usku ta ce ki hawa su je su mutu gare ki ki shiru mana ki shiru kai kai yaji kaga inda kai da kunna azimun Allah ya yi gaskiya mata ma kirshi su girma ga yi kaga wada addinin da wara waɗanda abin nan amma in kishiya yin kuro da ilimin ba ba hada sai an yi shi saraka da wanda ya ce ya haramta mu kan shi wani abu ya abin nan ya rabin nan turan suwa ne ba zai ce shi kenan ba da goma zai ci wannan abu mutum da Allah ya riga ya halatta mashi sai ya kafara rantsuwa sai ya ci gaba da cin abincin shi kamar yadda ya saba wannan riwaya daga guda biyu wadda ke ta yi an yi sabani a cikinta kuma dukkansu aisha ta rawaito su kuma yana gani sannan ma dukkansu mutafakun alaihi da wancan lafazin na cewa zainab ne da wannan lafazin kuma na cewa abu ga hausa ce dukkan su mutabakun alaihi da imamu da kare da musulun duka sun yi tafaki a wajen wajen da ya sama da ya ce wani ya fitila fi da saban da aka samu a ciki na cewa wace ce aka sha zuwa a wajen ta alakul da halin dai ita hadisa ta riga ta faru kuma ba yi wa ce sau ta faru ko sai dai kasance an samu abin da wajen cewa wace ce abin ya faru a wajen da babu ta tsayirin rajuli imra'atahu mutum ya ba mata shi zabi a kan saki na Mm. Ban ji ba. lokacin da wa'ayin bai sauka ba sai daga baya alkur'ani ya sauka ne wata habilu ma a hannun da wa daga tabdari marza ta azuwaje sai daga baya wa'ayi ya sauka a sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne sai da babu takhyiru rajul imra'atahu mutum ya ba matar shi zabi akan ta zauna da shi ko ko sarabu an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala دخل أبو بكر يستعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا لبابه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana nema a masa izini akan ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane su zaune a kowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan zalli ahadan duk sun nemi izinin a masu izini su shiga amma kuma manzo Allah bai ma kowa ga da cikin su izini ba kala kawo zana da abi bakar da abokar ya zo ya tura shi ma ce an yana nema a masa izini sai aka mashi izini fada kala abokar da siddiq saboda matsayin shi manzo Allah ya mashi abin fada kala abokar da siddiq ya shiga kaga wannan ba wani wani bambanci bane ko abin kowa da matsayin shi yawwa fada kala ثم أقبل عمر أنا أنسى عمر يزور فاستأذن يعني من إذني فأذن له شما أكا مشي إذني فيدا يشغى شما سبور مسعين شي أوجه منزل على أسلاس من الهدم والدسكي مع الدين فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس يسعى منزل على أسلاس لما ينا زوني أو نقول نساء zagaye da shi matan shi duk sun zazzauna wajiman ai hasinan manzo Allah yana cike da hushi sakitan ya yi shu ba yi magana ba mai gan magana ga shi zaune ya yi shu su kuma ga su sun zagaye shi kala fa kala la aqulan na shay'an ko da ko annabi sallallahu alaihi wasallam Umar da yake mutum ne mai hikima yace ka wannan yanayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanci gare ni dubana ga wani abu wanda zai kuran yadda wannan damuwa ta manzan Allah su lasu dama in sa shi dariya wanda ke gushi da ya dariya ya yi ya gushi fakala ya rasu lalla ya ce ya manzan Allah laura aida binta kharijata ya ce da kaga matata binta kharija sa alayi na faka ta tambaye ni wani abu na ciyarwa ta dora mani wanda ba ni da hali a kan shi fakwamtu ilaiha sai na tashi ko waja'a ta hunaka sai na jini ta kawanta waja'a daga kalmar wuja'a wancan na dandaka ko yawwa ana nufin abinda aka tare kamar yadda wajen dandaka ake hidu albayar zai ne ko yawwa inda majis abinda yake haifai ya kasance ya abinda ana nufin ya ce sai ya je ya taka wayanta wata hika rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi yana jin wannan sai ya yi dariya fa kana wannan auli kama tara manzo Allah ya magana ya ce ka ga sunan sun zagaye ni kamar yadda dai kake gani yas'alnani nafaka su ma abinda suke irin ta labarin da ka bada su ma nan suna son su dora mana wani nauyi fiye da wanda nake abin nan ciyarwa yadda wadda nake masu ba kama abubakar ila aisha abubakar ya tashi ya zuwa aisha aisha ya ja wurinka da shi ya taka wayanta ba kama umar ila hafsa umar shi ma ya je wajen hafsa ya ja wurinka da shi ya taka wayanta ko kuma ya taka ila kuma ya kudu dukkan suna masu wada suna cewa da sa'alna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin abin da bai da fa kulna wallahi dukkan sai suka ce mona sai da Allah la nas'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau za mu sake tambayar manzo Allah sai an wani abu abadan abada laysa indahu abin da bai da hali za mu sake mu dora mashi cewa sai ya ba mu shi ba kuma aka zira wannan sha'ar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka nan zai ladabtar da su zai kaurace musu wata guda a tis'an وعشرين كوكو كوانا ashirin da tara alaƙul yaran wata guda aka ce yana ma abinan tis'an wa tis'ina wata ne asalin ma wata ya kan yi kwana ashirin da tara ne ko sai in ya cika aikin kai a wani sun ma nazarat alayhi hadhihi al-aya da autar waya an nuna cewa manzo Allah da yace wata ne ya kaurace musu wai da ya dawo suna ta jimaman wannan kauracewa amma da ya dawo bayan kwana 29 din nan sai wata ta ce mashi da ayyau awo ya tambayi da cikawa na summa nazarata alaihi hadhihi summa nazarata alaihi hadhihi al-aya tana wannan aya ta sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجر عظيما وكنا لذات ترى عذاب آية 28 da 29 kana ko wala abu Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha ai cewa aka yi kulle a zuwa duka ko ka gaya wa matikunka da an mashi umarni zai aiwatar da wannan umarni kawai da abi aisha sai ya kira aisha makala ya aisha ta ce ya ke aisha ni uridu an a'aru da alaiki amuran ina sa in bayyano miki da wani al'amari uhibbu allah ta'ala fi amma kada ki gaugawa ki bari sai kin nemi shawara hatta tastashiri abawaki sai kin je kin nemi shawara mahaifanki kana to ma huwa tace manzo Allah wani al'amari ne ya rasulullah fatala alaiha al-aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wannan aya kana hakika ya rasulullah astashiru abawayya tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da zama da kai ko rabuwa da kai zan nemi shawarar iyaye na fal'aftar Allah wa Rasulun na zaɓi Allah da zama da manzan shi wadda al'afirka na zaɓi wato gida na ƙarshe na wa asaluka Allah ta kubira imratan min sa'ika billazi kunta qul billazi kunta yace ina roƙonka Allah ta kubira cewa kada ka ba da labari imra'ataka kada ka ba da labari ga wata mata min sa'ika daga cikin mataikunka billazi kunta da abin da ka gaya eh kada ka gaya wata mata daga cikin mataikunka da wannan abin wanda ka gaya min qala la tas aluni imra'atan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mata daga cikin su ba za ta tambaye ni domin wannan illa akhbartuha in dai ta tambaye ni to na ba ta labari in kaga ban ba ta labari ba to ta tambaye ni ba inna allaha lam yab'ath li mu'annita manzo Allah sallallahu alaihi hakika Allah bai turo ni ba mu'annitan ina mai sanin tawa a ta'allut neman tsanani da turo ni ba walakin ba'athani mu'allima Allah ya turo ni ina mai karantarwa ko mu yasira kuma ina mai sauƙaƙawa za Allah sallallahu alaihi an turo shi ne zama mai karantarwa kuma mai sauƙaƙawa saboda ya zama abokin koyi da tarkar da kuma da su da kusuwa hasana da kwai hikima da Allah ya sa rayuwar manzo Allah sai zan ta kasance haka da Allah ya san shi ne da kowa da Allah ya so da manzo Allah sai zan ba zai bukaci wani abu na rayuwar duniya ba face Allah ya bashi wannan ko menene ya kasance kullun cikin jin daɗi yake to in ya kasance haka to su ko sauran na biya kaga ba yiwa ya kasance kowa haka ne yake ko laula an yarkuna nasu ummatan wahida فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين saboda haka rayuwar duniya ba wata abin nan ba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mashi lahira Eh, sannan duniya ba sa ya kasance kullun cikin abin nan ba saboda ya zama mabiyan shi sauran abin nan ya kasance suna da abin koyi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masurukin kala ma ubali a khayyartu imra'ati wahidatan aw mi'atan aw alfan yace yace ni abun bai dame ni ba in ba ta zabi sau guda ko sau dari kai ko ma sau dubu in tana so ba da an tahtara ni bayan ta zabe ni ina yin sake ba ta wani zabi ta ba ta zabi har ta kai in ma lokacin da ba za ta zabe ni ba shi kenan ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا تجي حقيقة مزالة صلى الله عليه وآله وسلم يا بام زاد amma har nan bai kasance saki ba kuma ko bai kasance saki ba amma duk mutumin da ya ba matar shi zani ta ce a ta ta zaɓi ta rabu da shi shi kenan kamar ya ba ta wata dama ce wadda tashi ce mutum shi ke da riko da shi ke da riko da saki ai ko wani ba ya sakan ma wani matar shi ko da kawa ne ko da uba ne sai da yayi umarni ya ce a saki an ba ci ake da na saki ya ce na saki na saki ta a yana aiki da sadan shi ya sake ta amma dai shi ba zai iya sakin ta wannan bai kasancewa saki amma lokacin da mutum ya ba yaron shi zabi cewa in suna so su zauna ko in ba so su ta yi suka ce haka yi a zanen da yake da saki guda ya tabbar babu fi kawai ta'ala wa in ta zahara alayhi dan ya kasance suka hada kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaki juna ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala makastu sanatan abdullahi na abbas ya ce na zauna tsawon shekara wa ana uridu an as'ala umar ibn al-khattab an ayatin ina son in tambayi umar ibn al-khattab game da wata aya kuma asadiyu an as'ala aibatan da saboda farjini saboda girman da yake ganin umar ibn al-khattab da farjini shi yace ba ya samun damar ya tambaye shi karfin rayuwa ta sabon manzan Allah sallallahu wanda suka san ilimi suka san kima ilimi ba masu sai da malami kan hanya ba sun suna mashi tambaya ba kila ma an bai sa ba kuma abin da a gajin cewa a galayin shi hatta tare da hajjan a wata shekara amur ya fita yana mai aikin hajji makarar shi ma'abu na ita tare da shi falon mara ja a lokacin da muka dawo ya dawo bakon na bi ba'adun tare yana kan hanya adala ila da haraki sai abinda ya saki hanya ya karkata ya karkata da zuwa wani ince na haraki mai hajjatin saboda ya je biya bukatar shi da ku ko kaftu lahu sai ya tsaya yana mai kiran shi ta farada har ya kara wannan bukatar sun masirtu ma'a sai ya samu dama da ya kebance tare da shi suka tafi kwanta ya amiran muminin ya ce ya shugaban muminai manillata ne ta zaharata ala rasulullah sallallahu alaihi min azwaji daga cikin matai kuma zan ala sallallahu alaihi ne guda biyun nan wanda alqur'ani ya ambata wanda suka taimaki juna game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala tilka hafsa ibada ma da aisha ba sai ce ai hafsa ce da aisha tilka hafsa to aisha ya ce hafsa ce diyata da aisha ya abokar siddiq biyan manyan manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala fa kuntu lahu yace sai na ce mashi wallahi in kuntu yace na rantsi da Allah na kasance hakika in wannan littafi ce na in ce shartiya ba in ce in na ce mukhaffafa ko in kuntu ya ce hakika na kasance la uridu an as'alaka ina son in tambaye ka ana haza game da wannan منذ سنة tsawon shekara amma asabiyu amma ban samu dama ba haibatar da saboda farjininka kala umar wallahi in kunna jahiliya umar ya ce na rantse da allah hakika mun kasance a lokacin jahiliya ma na hudurin nisa ya amurka mata bin sai dauke sa matsayin komi ba mata ba su da wani matsayi a lokacin jahiliya kaga musulunci shi ya zaɓon mamata shi ya samun mamata yanci ga cewar mata suna son su wuce gona da iri musulunci shi ya samun masa yanci hawa suna ganin yau ma musuluncin bai ba su yanci ba saboda jahilci hatta an zala Allah ta'ala fi na ma an zala Allah ya saukar da wani al'amarin mata abinda ya saukar na cewa su ma suna da haƙƙi da wanda musulun da zai alaihin na bilma'arufi suna da haƙƙi irin wanda ke a kansu kamar yadda addini ya nuna baka sama da wannan ma masa aka yi rabon gado aka ba su kamar yadda ake ba maza kala ka bayyana ma ana fi amrin a tamiru daga kalat li imra'ati lau sana'ata kaza wa kaza yace yana cikin wani al'amari wayna ma ana fi amrin atamiru wani al'amari wanda yake shiryawa yana cikin yana gida yana wani aiki duka karat ne imra'ati sai matar ta tsoma baki ta ce lau sana'ata kaza wa kaza wasu mata suna da wannan karamba ba su iya gani sai sun abin nan ce me yasa ba kai kaza da kaza ba فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا kuma ya ce to ke mai ruwan ki da wanga abin da nake ya baki ba wani abin nan naki wa ma ta kallo kuki fi abin muhimmi me yake sa kike son ki tilasta ma kanki akan cewa sai kin yi wani magana a cikin al'amarin da nake da nake son in aiwatar da shi fa qalat li ajaban laka yabna yabna al-khattab sai wannan mata ta ce ina kwanan mamakin ka kai don na alkhabar ta ce ina mamakin ka ma turi da an turaja an ta ta ce kai a matsayin ka ba ka san a ce maka me yasa kai ko me yasa ba kai ba ba ka san a sai dai a zira maka idanu ba ka san a ce me yasa kai ko me yasa ba kai ba ko a ce gyara nan ko kabar nan shine muraja'a ce wa in lam nataka ka san diyarka da turajin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya zalle yawmahu zarban daga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi magana manzo Allah ya ce kaza ta ce a a kaza manzo Allah ya yi ne wannan yi ne yana fushi haka yakan ba ita tana da labari tunda mata suna labarin juna ta ce diyarka ta cikinka bale ni da ke matarka kuma kai baka kai matsayin manzan Allah ba ko yawwa sallallahu alaihi wasallam takan bata manzan Allah rai manzan Allah ya ce kaza ta kuma ta ce kaza an manzan Allah ya musata kala Umar Umar ya ce kala Umar ba a kudu ridai ya ce bari in tashi dauki mayahina sun ma'akhiru makani in tashi wannan zaman da nake abin da in tashi ba sai na yi jinkiri ba hatta a da kula ala hafsa har in shiga wajen hafsa ba kultu laha ya shiga kamar yadda ya aikata ya faɗa ya ji ya aiwatar ba kultu laha ya ce ma hafsa ya ya kunan ya tuɓi ya ke ne ya ta in na kila tura ya yi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukan yi sa'in sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya zilla yawma hu gadban har yi ne a wannan yini yana murmushi bakar hausa hausa ta ce wallahi ina da ruwaje na ranke da allah manzo ala sa ba ni kadai ba tun ashi mutum ta ya sani ta yi mafi ta ce ina da ruwaje ta ce wannan ba ɗabi'a ta wace ita ni kadai ba eh kukan ce mashi me yasa ba a yin kaza in yace ai kaza duka yi mashi wannan fa qultu ta'alamina kuma yace sai na ce kin san cewa anni uhadiruku quwwatan lahi ina mai tsoratar da ke azabar Allah wa ghadabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina mai tsoratar da ke kan manzan Allah ya wasata a kan wata musiba da sami kin san da wannan ya bunayyatu ya ce ya ke yata la ya bunan miki hadi lati kada aja ba su ya ce bari biye ma aisha bari biye mata wannan wadda kyawun da ya sa take abin nan ya sanya ta kujo bari bihi mata allati ajabaha husnuha wata kyawun ta ya burge ta ai yasa take aikata wani abu to ake baki da kyawun ta ko eh to saboda kada ki kada kada ki ga tana aikata wani abu ki biye mata ki rudu yana iya wani abu ke ita ni ta aikata wani abu saboda tana da kyawu kila manzo Allah zai iya hakuri to ke kauma to uku rasulullah sallallahu alaihi wasallam da irin sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yake yi mata wanda wannan duka sananne sahabbai sun sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi san Aisha ya da sauran matan shi amma da haka nan manzo Allah ya kan yi adalci shi so in ya abu ba ba ya koyuwa bai koyuwa eh inda sun kasance daidai da kyauta in wani suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna kirda don yaushe ne aisha take girki yaushe ne ranar ta su ma kishi ya yi kudu kamar ta yadda ta yi nan suka ce a maza Allah ka ce masu ka jiwa in za su yi kyauta nan gaba kan su dinga jiran su rana aisha su dinga ba da kullum to kan da za a maka kyauta sai ka ba shi abin nan in bai can abu da kishi ba mutum ne zai maka kyauta sai ka ce wa ne nan gaban da aka kawo da kyauta kada ka sake kawo da sai rana kaza abu ai bai zama kyauta ba ko ka zama kamar wani haƙƙi ne naka kada a ranka bambanta su kamar yadda in suka tashi ba da kyauta kan su jira sai rana aisha sabin nan to saboda haka kan wannan yanzu dai kike hafsa akwai tana da wata miza wadda ke baki da ita da ko wani abu da ya bambanta ki da ita kuma kharajtu hatta adkhulu ala ummi salama umar bin khattab suna dangantaka da ummi salama sannan ya ji daga wajen aisha ya je wajen ya shiga wajen ummi salama bi karabati min minha kaji yace saboda yana da dangantaka da ita fakallamtuwa da je ba ta labari ta ma mata magana ce umu salama yanzu kuna sa isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaza kuma ku ce kaza hanyar usata fakalat li ummu salama ajaban laka yamna al-khattab ummu salama ta ce ina mai mamakin ka ya kai na al-khattab kuma yadda mata shi ta ce kalla kanta fi kulli shay'in hatta tabtaghi an tadkhula bayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayna azwajihi ce kai kasa duk ka shiga ko'ina ka zama komi da ruwanka ko'ina shiga kake amma tsakanin matar kuma su Allah su lama da shi sai kasa sai ka shiga sai ta gaya mashi wannan magana kala fa'akazat ni akhzan kasaratni an ba'd ma kuntu a cikin ya ce ba a hazatini a hazan ba a hazatini aka ne a hazan sai wani abu ya abin nan ina saboda wannan magana da ta gari kasaratini wanda wannan abu ya sa kamar ya karya abin nan ina an ba da makonto a daga wani al'amari da ya kasance ina samu na damuwa in ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi mashi haka na to ina gare ni saboda sai ya haƙuri wajen na ba da kulle ba a din fitinatan a tasiruna da kanan rabuka da sira kun da saboda ka duk wanda zai mu'amala da ba ma iyali ba kowa ne sai ya haƙuri in sanya shasar kuka sake zama jarrabawa Allah ce shin kun yi haƙuri duk wanda bai haƙuri da wanda yake mu'amala da shi to ba zai ba zai zauna da shi ba ko kawa ne dalilin da yake mutum salihi abin wata rana sai kaga ya yi maka abin da ba shi ne ba hakurin nan kawai shi ne abin yasa aka ce ba a ba wani mutum ba kyauta ba mafi yalwa kamar wanda aka ba hakuri eh, kamar wanda aka ba hakuri hakuri kyauta ce wata jimai abin allah ya siffanta da hakuri Mm. mutane suka cutar da allah suna sanya mashi musamman yahudin nasara suna danganta mashi da amma saboda hakurin allah bai hana ba ya arzuta su ba Mm. duk bukatunsu ya abin nan duk da suna karya suna cewa allah ya rike da wani hadisi na manzan allah su lasu ne ingantacce amma allah duk da yana da iko ya halakar da su kai tsaye amma allah sai ya haƙuri sai ya haƙuri saboda haka siffantuwa da haƙuri wanda ke siffa haƙuri siffa ce ta manzan allah su lasu ne ko ya sa ga al'ada ba shi hanci ne sai ce haƙuri sai ma'aiki ya haƙuri ce haƙuri sai ma'aiki yana mune muna koyi ma'ana da mu haƙuri ke gare mu gare mu kwatanta amma haƙuri na hakika ya sai ma'aiki kama a ce alagafa ta mala sai ce min ya ce almajiri almajiri ne duk kalma ce ta bahaushe ya ce almajiri ne na taba malam ba ne ba almajiri ne ya ce da su haƙuri sai ma'aiki haƙuri sai ma'aiki mu hakuri ne muke ai ma'aiki shi ke hakuri na saboda haka wakana ni sahibun min al-amsa umar bin al-khattab yace yana da wani abin nan wani aboki wanda yake shi ba muhajir bane yana daga cikin al-ansar to idan hibtu atani bil khabari suna da nawo da shi da umar wajen majalisar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba a yanan to shi yana sai ya zo ma umar labarin abin da ya faru a majalisar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam za ga kuntu ana atihi bil khawar saboda haka in ya ba a yanan shi sai in je mashi da labari da wanda ba ya da halin zuwa makaranta kullum haka ya kamata ya samu abokin wanda za su kawance da shi da zama abokin shi ne aminin shi kai wani zan je abin nan tun da akwai abin nan akwai yanayi na neman ma'isha ko abin rayuwa kasance ɗan kasuwa ne kila kasuwan masu ya yi tafiya ya je wani wuri ko ko ala kulli hali lokacin da zai je kasuwancin wani abu na karantarwa kuma ilimi zai huce mashi sai ce to kaiwa da na lura cewa lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kana da dama zuwa makaranta ni ba ba da dama a nan lokacin yanzu mu taimaka mu juna duk abin da ka samu na ilimi wanda ba ni nan sai in zo wajen ka sai in taru kai kuma duk abin da na samu sai in je sai mu karatar sai mu sa ka karu da wannan abin wanda na samu sai kasance kenan kamar kullum mutum yana nan wani hannun hina izin da ta kawo malikan kuma da kata bai ce a wannan lokacin suna jin tsoron wani sarki in muluki gassan daga sarakunan gassan wanda zikira da na labari ya zo musu annahu ridu an yi tsira da yana cewa zai kama mamaki na farmaki zai zira kama masu hari suna jin suna wannan tsardar na cewa kowane lokaci ana iya cewa gashi nan ya taho suna cikin shiri amma kuma suna fargaba fakadin tal'at su duru na min wani kata bai ce tsoro ya cika wato kira zamu zukatan sun cika da tsoron shi kai ya zo da abin nan ba ta sahibi al'ansari wata rana umar ya ta wajen nema abinci waje majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abokin shi abokin karatun shi mutumin Madina sai ya zo wanda yake wuri guda suke ne gidan shi da gidan Umar kusa da kusa sai ya je ya dukkul baba dare yayi sai ya je na kuma samun Umar gida kala iftafta yace bude gida bude gida kuntu ja'ala rasani to abin da ke cikin ranka yawwa shi kadai za ka fara halartowa sai ce kada a ce gassani sarkin nan na gassani ya haisu kana shaddin da ka ce ai musibar ta yi zuwan shi ya ce a abin da ya faru ya yi tsanani da zuwan shi ya ta zira su da su da su nama zuwa da ya ce maza allah ya kawar cikin matan shi ma da ya kunshi ba shi daya fakultu rahima an ku hausata wa aisha umar bin khattab ya ce kai da hafsa da aisha kawai su kyauta ba yanzu dai haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka wusatar da shi har ya kai ya kaurace musu yace aka ba su kyauta ba sun ma'afin zauni ba tare da wani jira bai tashi da wuta tufafin shi na hita ya sanya ba a kauye shi na hito a tashi hito har ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da su da su yi mashi rabatin da ku yurtaka ilaiha da ajala sai sa manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin wata wani daki nashi mashruba daki ne wanda ake yin shi burbushin daki kamar wurin hutawa haka sai a yi daki sannan sama sai a yi dan bene haka wanda za a danga abin nan to irin nasu wancan na gargajiya sai ya same shi a wannan wurin ya ce yurtaka ilaihi da ajala akwai matattakala wanda aka yi da itacen da biyu su da ake tattakalawa sai a hau sama sai ya same shi a wannan wurin fagulamu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadu ala ra'sil daraja da kowane yaro baki ta siffar tashi da abin nan wannan ba ai ba saboda ai ba ai ba tashi bane ya yi da saboda siffar tashi yana da launin fata baki ala ra'asin daraja yana nan daidai wannan matattakala fakultu haza umar a ordina ne ya ce sai na ce ka ce ma maza ala sirasun umar ne ya gaya maza ala sirasun fa ordina ne aka mana ne izini kana umar fakasarsu ala rasulun sirasun na haza hadisi ya ce yaba maza ala sallallahu alaihi wasallama labarin da ya yi mashi falama balanta hadisa umu salama wasu marsula sassalam lokacin da ya je wajen labarin umu salama zanda sai ya kulmushi da inna hula ala hasiri yanzu allah sallallahu alaihi wa sallam na masa wata tabarma ma bai na huwa bai na hushe tabarman nan ba ya shiri da kan ta ba kawo wani zane ko wani mayayi an shi guda a kusa tabarman nan ba wato ni za a siffanta ta da hausa ha? ne ta hasi da ma tabarma ka ba ne wata lokacin na tabar tana nan kunkun ba kunkun tabarma ba komi a kanta eh kunkun tabarma ba ta da komi a kanta ba wata da rasili saratun min alamin karkashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bayan ya je dakin ne kuma rake baka yake siffata maka yadda daki ne mashrubai yawa na wancan abin nan mashrubar ba yace wata ta rasihi usada manzo Allah sallallahu alaihi ya daga kai da wani matashin kai ina adabi wanda aka yi shi da wata wanda aka jebe hato hali ka san abin da aka cika wannan matashin kan ha kaba kaba kaba ce aka sa aka shirya ta sai aka sanya cikin cikin wata sai aka ninki da shi ne ake matashin kan ba soso ba ne mai tafshi ba matashin kan ne na kaba da shi suke abin suke matashin kan na ga dai ba wani jin daɗi ba ne ba ko wa inna inda rijlaihi karazan masbura a wajen kawawun manzan Allah sallallahu alaihi akwai karas da ni sunanta ba na mutu sunanta da Hausa bagaruwa ba akwai bagaruwa an kawo ta an tili bagaruwa wadda ake rini da ita Eh, ba rini wadda ake jima da ita karas Eh, da ita ake jima ga bagaruwa nan ta jima a wajen kawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rasi ahab ahab jamu ihabin wato fata wanda ba riga an ce ne ba a wajen kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fatu nan wanda ba shi mamu ba kenan wannan abin nan karas wannan bagaruwa ta ji ta jima ce ita ake jikawa abin nan sai a sa wannan fatu a je ne wanda yake a lokacin nan sukan yi amfani da fatu a wajen salka da wani abin nan da abin nan da bukatunsu na abin da dama ko dai a yi da fata ko kwano ne na cin abinci ko ko a sassaka ice ko ko a abin nan ɗin dutse da su ne suke abin nan da su ne suke amfani bara aito asarar hasiri wannan tabarma gunkun tabarma wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanta a kanta dole ta yi tabarmu manzan Allah sallallahu alaihi alama ko in ya tashi sai ya ga ga kwancin wannan tabarma nan bijam da rasulullah sallallahu alaihi a gehen manzan Allah sallallahu alaihi ga kwancin tabarman nan da bakai kuma yace da ya ga irin wannan irin yadda manzan Allah rayuwar shi take sai ya kuka makala ma yi buki manzan Allah ya ce me yasa ka kuka Umar فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر بما هما فيه كما زال الله صلى الله عليه وسلم سركن روم da sarkin da sarkin farisa kisra da kaisar imamu mafi kazirai ne su imani da allah ba suna mulki na kama kariya su sarakuna ne amma suna cikin abin da suke cikin na jin daɗi na rayuwa wanda rasulullahi kai kuma manzan Allah ne wanda Allah ya san kare da kowa kai kuma ga abin da kake ciki na rayuwa baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi amma tarda an takuna lahum dunya walakal akhira lahum dunya da kawai da ya samu walakal akhira ko ko duka walakal ne ha walaka al'akhira ko ban ji ba a duka walaka ne ko ya ce a matar da ya ce ya kai umar yanzu ba ya zama abin yarda a wajenka an ta kuna lamar duniya a basu duniya walaka al'akhira koko walaka al'akhira kai kuma allah ya baka lahira haka allah ya riga ya tsara rayuwa a duniya da ma sijilul mu'min ko wa jannatu wa jannatul kafir saboda haka dan kawo kafir yana da abin nan ka kaka abin shine can wancan a da muka karanta laula an yakuna nasu ummatan wahida da kafiri ma sai ya ji daɗi da ja'alna liman yakulu bir rahmani min buyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhhabun da sai a rayar da su rayuwa ta abin da amma masu raunin imani in suka cewa su sun yi imani da allah ga kafirecin suna ta abin ga da sai su sai su sai su koma wancan layin daula an yi kunan nasu in aka yi haka nan ceto kukun teku ne na allah kuma ga ku cikin talauci matsanancin talauci wancan kuma sun ce kafirai daga cikin jin daɗi na ƙarshe a gudu za su ko sai su gudu daula ba don wannan ba allah da sai shimfida abin na arziki ga kafirai amma allah bai yi wannan ba saboda ita rayuwa ta imani rayuwa ce ta gaibi saboda haka sai aka ba kafiri a nan duniya allah ya arzita wanda ya so ya arzita haka nan masu imani aka arzita su sannan waɗansu kuma allah ya jarabe su da rishi da talauci ba wai dan allah ba a san su ba don ya ga cewa shi wanda aka ba arziki ya yi godiya shi kuma wanda ba arzita ba zai yi haƙuri ya gane cewa allah ne ke jarrabawa saboda haka nan ne kawai amma ba da haka nan ba a su kafin ya kawai sai a shimfila masa abin wannan karda ne ya allah ba mu da da alisalam a to gaske banga banga banga na abin nan وإن إن رجليه خرجا مسكورا ya na karanta shi ko magani ah eh dama wannan wajen masbura din nan abin nan da kwai sabani na nusta da kwai da aka ce karadan madhuban bidat ko eh da kwai nusta da ta zo da wannan eh ban yi wannan isharar ba da an karanta da sad masburan ko madhuburan duk dai yana nufin majmu'an da kwai wata abin nan ba sunanta yake a hankali bagaruwa wadda aka zo aka tare ne da ko wata bagaruwa wadda aka zo aka tare wadda ake jima na da wajen magana umar ibn khattab da abdullah na abbas ko eh gaskiya dan na haka nan ne da kowannan karin da kowannan suka da na yi nazari ma kayan zo da da kowannan karin kuma idan wannan suka ba da kawo shi tsallake shi ta yi kuma nuna kata bai ce a'a kada kwarjini na ya sa ka ƙi yin tambaya game da al'amarin ilimi duk abin da kasancewa na san shi na ilimi ka tambaye ni haka nan ne ya ce ko eh insha Allah kenan shi ilimi ba a abin nan karka abin nan kada ya kasance ya tsawon shekara kana da wata bukata akan ilimi saboda kwarjini ka kasance ka abin nan ka abin nan ka kame ba kai wannan tambayar ba kuma zuwa ta zaba ce ka bari ya kaka ta taba da kada ka yaka na da kai wannan kare abin da makarta da ya Allah ba mu lada inda muka yi kura sai Allah ta da mu gyara na kuma alkhairi Allah biya mu marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya da kuma musulmi Allah ta tsara mu da adalin mai Allah mun cika da imani Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwan aiki da nuna ƙarya da kanta ba mu yi kwan da shi mata Allah ba mu zaman lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi da abin da zai tada hankalin wani musulmi Allah kawar da shi sama na adana duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ولا حول